ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba sha bakwai ga watan saba shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijirar annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba a can watan baya wata ɗaya da rabi zuwa biyu da muka yi a kamun jana'i mun yi darasi guda nawa sha ɗaya za mu tashi darasi na sha biyu inda za mu tashi wato shafi na hamsin da ɗaya muna cikin alama ta wasu da khatima alamomin da suke nuna mutum ya yi kyakkyawar cikawa Allah ya haɗa mu da su a farko idan ba manta ba an yi magana akan cewa idan mutum ya yi gurfi da kalmar shahada alama ce na cewa ya cika wato ya yi kyakkyawar cikawa sannan abu na biyu an yi magana wato a dangane da alamomin kyakkyawar cikawa an yi magana akan cewa an yi magana akan cewa mutum ya mutu daren juma'a ko kuma na biyu shi ne mutum ya mutu da gunun goshi sannan na uku mutum ya mutu daren juma'a ko ranar juma'a din sannan na hudu mutum ya mutu a fagen fama mun yi bayani akan wannan shi ma sannan kuma daga cikin alamomi ne da ake ta kawowa shine kai da yin da za mu shiga ta biyar shine ma da yake tambihun nan ne ko faɗakarwa yake turja hadhihi shahada to na'am yace ana fatan wannan shahadar ita wannan shahadar ana fatan liman sa'alaha mukhlisan min qalbi ga wanda ya neme ta yana mai ikhlasi a cikin zuciyarsa duk wanda ya nemi wannan shahadar a gurin Allah madaukakin sarki yana da ikhlasi to shine aka ce walau lam yatayassar lahu lahu lahu al-istishhad bil ma'araka ko da bai sami wato damar yin wannan shahadar a filin wato yaki ba ko da bai je filin yaki an kashe shi ba to ana sa ran cewa ana samun ran cewa zai samu ladan wannan shahada bi dalili kaulihi ta'ala abun nufi in dai mutum yana so ya haɗu da Allah madaukakin sarki yana mai shahada kuma bai taɓa zuwa yaƙi ba to yanzu a zuciyarsa yana da kyakkyawan niyya to shi ne annabi alaihi salatu wassalam yake faɗa cewa man ta'ala Allah shahada bi sirkin duk wanda ya roki Allah madaukakin sarki shahada yana da gaskata haka to sai ce ballagahu Allah manazila shuhada Allah zai kai shi matsayi da mataki na wannan shahida wa in ma ta ala daraji ko da mutum ya mutu akan shi fadarsa duk wanda yake roƙo Allah madaukakin sarki ya sa ya mutu ya da shahada to in dai da kyakkyawan niyya yake faɗa to Allah zai kai shi wannan matakin ko da ya mutu akan gadansa ko jin fadarsa akradahu muslim muslim ya mutara mujalladi na biyu shafi na 49 imam al-bayhaqi a mujalladi na tara shafi na ɗari da sittin da tara daga abu huraira wala hu fil mustadrak ya zo a cikin al-mustadrak na imam al-hakim a mujalladi na biyu shafi na saba'in da bakwai da shawari da shedu cewa hakan ta tabbata al-khamisa alama ta biyar al-mautu ghaziyan fi sabilillah mutum ya mutu yana mai fita yaki dan ɗaukar kalmar Allah وفي حديثان القجم وانا من على حديثي قد أبيو الأول نبركو ما تعدون شهيد فيكو me kuke lissafa annabi ya tambaya suwa kuke lissafa a matsayin shahidai a cikin ku kalu ya rasulullah sai zabai suka ce ma ikin Allah man kutila fi sabilillah fa huwa shahid duk wanda aka ce gidan daukar kalmar Allah shi muke kira shahidi kada ji ji inna shuhada ummati idan lakali ai ko inda haka ne shi da miliyan cikin al'umma ta da sun zama kaɗan ba su da yawa cikin miliyoyi ko yan Najeriya mutum miliyan ɗari biyu da wani abu ake magana misali to cikin biliyoyin mutane a ce iya wannan sauta yaki ne ke gide to da wasu ba su da yawa mutum nawa ne suka je yaki sai ka ji an cewa a yakin bada mutum ɗari uku da sha uku da sha hudu da sha bakwai iya labarin a wannan gurin ba ma ba wanda ya ce ɗari hudu da wata kowa ya tafi a haka ne ka duba in istilafat na malamai da suke kawo a adadin yan badar sannan mutum nawa aka yi wa shahada a badar ba shi da yawa mutum goma sha ne ko sannan ka koma cikin yakin uhud mutum da wani mutum da wani ne yakin da yin za ka iya cewa an zubar da musulmi da yawa to mutum suka saba'in ne kwata-kwata to kaga ashe da ba su da yawa sai su zama abun kallo rana da kiyama su kadai ne shahidai to sai annabi alaihi salatu wasalam qalu sai suka ce fa man yum ya rasulullah to tunda haka ne su waye ya bakin Allah ala sai ce man kutila fi sabilillah fa huwa shahid eh yace wanda kuka faɗa din an kage shi dan daukar kalmar Allah shahidi ne wala tahtawanna alladhina qutilu fi sabilillah amwat ko amwat saboda haka mun yarda shahidi ne wa man mata fi sabilillah da wanda ya mutu wani zai dauka da sai ne ba dai wani wanda ya mutu shine wanda ya mutu ya fi sabilillah da daukar ka addinin Allah shine wanda ya tafi da'awa an bari da da ku ya tafi da'awa an kaje shi an bashi sai ka kaje shi ko wanda a harkar Allah wa'azi ya tafi ya hadari ko abin da ya kama da wannan ya mutu ma da fi sabilillah ya an fahimta da jahu to shine bambancin san ku kila a fagen fama wannan kuma a hanyar ku yin wani aiki na Allah ko da awa ko karantarwa mutum yake tafiya kura sai hana yi ya mutu ma tafi da Allah ko kuma ya tafi da awa wani gari kamar alaran malam Muhammad Sani na nan cikin Hausawa ke garu baya ta godan shekara goma kenan yanzu tabbas ya fi shekara goma ko to saboda haka kaga irin wannan sun tafi da'awa aka harbe su yar to irin wannan ma tafi sabilillah an mutu dan daukar kalmar Allah madaukakin sarki saboda haka sai yace to um fa huwa shahidin shi ma shahidin to man mata fi da'u wanda ya mutu ta hanyar annoba annoba ita ma shahada amai da gudawa kawai ta gare ne Allah ya kiyaye saboda haka kawai sai ta to sai ce shi ita ma shahada sannan sai ce wa man mata fil badini wanda ya mutu da ciwon ciki za ga wannan nuskar da na ga mata din da ya mutu wa sai ka gyara wa man ma ya sa kawai sai ka sa mata wanda ya mutu fil badini ta hanyar ciwon ciki shi ma wato ba huwa shahidin shi ma shahidi ne wani zahiku shahidin haka wanda ya dulmiya a ruwa shi ma shahidi ne amma wanda su gara wani ko حتى إذا أدرك الغرق wajen haka da ake wa yara lallai a cikin aljanna akwai kallo amma duk da rawan sai gwalo misali su gwalo za a yi musu sai a rika gwada yara cewa gwalo za a yi duk rawan su wanda duk rawan qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin ala ala sai yanzu wa kada a sai ta kauli wa kunta min al-muslimin saboda haka firawun yayi kalmar shahada amma gwalo za a yi masa banda shi saboda haka walgar yiku da wanda ya dirmi a ruwa shahidi shi ma shahidi ne akhrajahu muslim muslim ya wajar a mujalladi na shida shafi na hamsin da daya ahmad ya wajar a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da ashirin da biyu daga abu huraira wa fil babi umar inda al-hakim a cikin babin an umar kai wato an karɓo daga umar daga ruwayar hakim a cikin mujalladi kenan mujalladi na hijabi na ɗari da tara imamu bai haƙi ji ba haka sannan na biyu shi ne man fasala shi wanda ya rarrabe bi ma'ana ai haraja duk wanda ya fita shine ma'anar fasala sai gawa fil qawsai wanda ya fita bi sabilillahi duk wanda ya fita daukar kalmar Allah fa mata sai mutu au kutila ko aka je ji fa huwa shahid shi ma shahidi aw waqatahu barasuhu ko dokin da yayin da ya taka ne aw ba'iruhu ko rakumunsa aw ladagatu hamma ko mutu ya zare shi ko kunama aw mata ala firashi ko mutu akan shimfidarsa bi ayi hasbin sha Allah wa innahu shahidun ta kowanne yanayi Allah ya ga dama a wannan yanayin da muka lissafa to shahidi wa inna lahu janna kuma aljanna ta tabbata gare shi kaga hadbu ai shine numfashi ko eh saboda haka to kowanne yanayi wannan numfashin na da ya tsaya da ba fassara da ake mutuwa ke shine in qida'ul hasbi kawai zan tu numfashi ya tsaya an mutu kenan in ya daina aiki shi kenan an mutu akhrajahu abu daud abu daud ya fitar a mujalladi na da shafi na 391 imam al-hakim ma ya fitar shafi na da mujalladi na biyu shafi na 78 imam al-bayhaqi mujalladi na tara shafi na 166 من حديث أبي مالك الأشعري daga hadisi Abu Malik al-Ashari wa sahahu al-Hakim wa inna ma huwa hasan faqat amma ki a ruwaya ta ta cewa hasan ne kawai ba sahihi ba ya rika kuma tabayyana li abuwan a wancan karanci Imam al-Albani a ɗaya nuskar sun da ga wannan nuskar da take hannun ku zaguwa wanda yake da tsohuwar aski ba ku zuwa mata gyara sai dai hasan faqat amma kuma daga baya da yi gyara ya yi tsini da jikin sai ce sun mata bayyana ne idan ne bayyana a gare ni kaɗan waza cewa kuskure ne wa annahu da'ifun cewa hadisi ma da'ili ne ba hasan ba shi za wata rana wani malamin da yake cewa inda ake iya kama albani kenan wajen tafi albani yana iya kama rauni wajen tafi amma wajen tafi'i ya har yanzu ba kama ba shi bar wanda Allah ya yi kenan in dai kalla hadisi ya ce hadha hadithun da'ifun har yau malaman da suke bibiyar da ba wanda ya kamo ke ya za a ba hadisi kuma an gano cewa hasan ne amma na iya ta hadisi a gano cewa zahiri ko kuma sahihi akwai wannan kullum ne da biyu na yau mai ko da kulli jawadin sabwa dan adam kare yake bai ta goma ba saboda haka sai kuma sannan yana nuna ba a bada ilimi idan ka gano imamu malik littafin muwatta kafin ya zo ya kaɗe jikin yana kaɗe jikin ɗinsa ya kai wannan buwar ɗaɗin goma ta yi aka yi rika editin sannan ta zo ta dawo kamar haka saboda amana ilimi kenan kai dai da abin da ka gano ka za ba daidai bane ka gyara wa al'umma kuma ba ya nuna cewa wani kai ba bari shi Allah ba za mu zo mu a ai alqur'ani ma kana da annasi wal mansu ma nanzaq min ayatin ko ko min ayatin aw nansaha ko aw nunsiha nansaha mu jinkirta ta kenan riban nasi jinkirtawa haka yazo a wata kira saboda haka kaga Allah madaukakin sarki yace la tibi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna la ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai amma ya buyo da wannan salat saboda haka yace ya bayyana a gare ni annahu da'ibun yuraja'u tafsir yud'ifa yace sai na gano cewa sai hadisi ne da'ifi a koma a diri a tafsir rarrabewa a cikin da'ifa kaga kuma duk da'ifa da sahiha kowane mujallali da hadisai ɗari biyar ne ai daban da ba haka karɓa mutuwa wanda yana cikin littattafai masu tsada yanzu in kana son wannan guda goma kana so wato hadisan da za a tattara wasu sai kana dubu tamanin zuwa sama haka amma dama da sama albani sun saba ka yawanci duk tsada ne saboda irin gwalagwalan kalmomin da suke to sai yake ma da yake so a sadisa ka je lamba hadisi ta dubu biyar da ɗari uku da sittin za ka gani wannan hadisin a sadisa na shida almatu bin da'ud mutuwa da annoba ta hanyar annoba na uwar da ya gaji sun zai baka dalilai wa fi hadisi ma yana da hadisai na ɗaya an hafsa binti sirin an karbo daga hafsa binti sirin kala ta kala li anas bin malik anas kan malik ya ce da ni bima bima ma da ya haibi na abi amra da wani ciwo ya haya da abi amra ya rasu kala kultu sai nace bi da'un danyar annoba fa kala ji ki kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da'un shahada ana biya ma wani ce ai kuwa ita kwa annoba shahada da kulle musulmin ga kowane musulmi amma ban da kafiri shi in annoba abai da gudawa ya wuce kansa ya yi mutuwa banza ya zo a banza ya koma a banza a kare da wani bukari bukari ya fitar a mujalladi na goma shafi na ɗari da hamsin da shida zuwa da bakwai wa ɗaya ne shi da dawu a dawu da ɗaya ne shi a wato hadisi mai lamba ta ɗari biyu biyu da ɗari da sha uku wa Ahmad da Ahmad mujalladi na uku hadisi na ɗari da hamsin da ɗari biyu da ashirin da ɗari biyu da ashirin da uku da kuma ɗari biyu da hamsin da takwas zuwa ɗari biyu da sittin da biyar. na biyu ana aisha annaha sa'alat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an da'un da na aisha ta tambaye annabi alaihi salatu wasallam dangane da annoba fa akhbaraha nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi Allah ya bata labari da cewa innahu kana azaban ita annoba wata azaba ce da ya ba'athu Allahu ala man yasha da Allah yake turo ta zuwa ga wanda ya ga dama kaga idan ka zo ka fassara shi da ba a fassara ya sha'u da to cewa a yanzu otel mun ga man ta sha'u sai ka ji mutanen mu yan siyasa suna fassara masu tafsiri a rediyo suna cewa kana ba da mulki ga wanda kake so la la la ga wanda ka ga dama da ya ba wa Donald Trump America san su yake ganin dama ne shi mulki ganin dama ne ita duniya inna la yu'ti dunya liman yuhibbu wa man la wa man la yuhibbu wa la yu'ti al-akhirata illa liman yuhibbu haka abin yi Allah yana ba da duniya ga kowa ga wanda yake so da wanda baya so amma lahira baya ba kowa sai wanda yake so saboda haka mulki ba da mulki ganin dama ne ba soyayya ba ce ganin dama ne sai dai zaka iya yin abin da Allah yake so kuma Allah ya so ka ta hanyar mulki ba shi yake nuna duk mai mulki kuma Allah baya son sa ba a'a tushe ake faɗa kawai to sai yake cewa fa akbara nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam innahu kana azaban yab'athuhu Allahu ala man yasha ita ba azaba ce da Allah yake aiko ta ga wanda ya ga dawa faj'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin amma Allah yana sanya shi ya zama jin kai kuma yana sanya wannan annobar ta zama jin kai ga mu'minai falaysa min abdin yaqau ta'ud an gane fa yamkutu fi baladi sabiran ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma katabahu Allahu lahu illa kana lahu mithlu ajri shahid sai ma da yake bale ta min abdin ya kawo ta'un babu wani bawa da zai afka cikin annoba fa yamkutu fi baladihi ya zauna a cikin garin sa sabira yana mai hakuri ya alamu annahu lan yusibahu ya san cewa babu abin da zai same shi illa ma kataba Allahu lahu sai abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta masa illa kana lahu mithlu ajri shahid ba ji sai an bashi kwatan kwatin ladan wanda ya shahada me yasa aka ce ya zauna yayi hakuri saboda hadisin bukhari da annabi ya ce a da'unu baqiyan rizqin wa azabi ko kai da wa arzi arzi annabi ya ce addoba wato baqiyan rizqin ragowa da lawati da azaba idan ta faru a wani gari kada ku fita in ta zo yanzu ta faru a garin da kake karka fita sannan idan kana wani garin ka ji labari kuma kar ka zo garin da ake annoba yanzu ka tafi Kaduna sai ka ji labari garin da kake ana annoba ba ta kawa ba sai ka dawo sai ka yi waya tunda da waya in ba waya ne ka dawo wannan wani larura ce amma sai ka yi waya ka ce a annoba ake yi sai ka ce to Allah ya ba ku lafiya amma dai in ma da jaran ka ranka turo da kuɗi a yi abubuwan da ya kamata wannan shi ne tsari kuma ka yi musu bayani su gane cewa ba wai a kaza ba saboda tsarin hadisi cewa annabi ya ce karka zo idan kuma a garin da kake ake yi karka koma gida me yasa saboda karka kai musu har mutum ya zo yanzu yana cikin a inda ake yi ya dauka ya tafi da shi inda ba a yi kaga ya tafi da ita shi za annabi ya ce in kana garin karka wata in kuma ba ka garin karka shigo yawwa hala akwai rigakafi a musulunci jiya akwai shi to sai yace um to zai samu wannan ladan bukari ya fitar a mujalladi na goma shafi na 157 zuwa da 8 da bayan haƙi a mujalladi na uku shafi na 376 da amal a mujalladi na shida shafi na 64 da 145 da 252 ko lambar hadisi na uku ya ci shuhada wal mutawaffuna bi da'ud shahidai da wanda suka mutu da annoba za su zo bai kula ashabu ta'awun sai wanda suka mutu da annoba sai su ce wa masu shahada shahidai wanda suka mutu a fagen baba na hannu zuwa da sai su yi wa wayancan gori sai mu ne shahidai ai fa yuqalu sai a ce da su unzuru ku duba fa in kana jirahuhum ka jirahi zuwa da tasilu daman rihul miski fa mu zuwa da sai malaiku ce da su ku duba ku gani in kun ga jinin su yana malala yana zubowa a jikin su sai inda aka soke su a fagen bawa yana aikin almiski to su ne shahidai wa kuwa wata jibi na hum kazali suna duba suka sai su ga jinin su na kanki ai a matakai matakai matsayin matsayi duk da cewa wanda suke jihada shahidai ne amma wanda suka fi kowa matsayi su ne wanda suka fi da wajen fagen bawa kamar yadda za a zo a ce ma wanda ya fi kowa wanda ya fi kowa a waɗanda aka kashe a cikin kaburai shine wanda annabi ya kashe wanda ya fi kowa da ko wanda ya kashe annabi wanda ya kashe annabi ya kashe ko wanda ya kashe annabi ko yanzu ba a shahidan matakai ne daraja ne a kare da wani imamu ahmad mujalladi na hudu shafi na ɗari da tamanin da biyar tabarani a cikin alkabir majmu da mujalladi na shida shafi na ɗari wato shafi na hamsin da biyar da kuma mujalladi na biyu shi ma بسند حسن كما قال الحارث مجلدين قوما يبي نجري دام سنة عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه وله شاهد من حديث العباد ابن سارية رضي الله عنه أخرجه النسائي أبو جلد نبيو شابنا ستين وأحمد أحمد أبو جلد نبيو شابنا دليل إجرم لتقوى دليل إجرم لتلا زوى دليل إجرم لتلا والتبراني أبو جلد نبيو شابنا ثمانين سبعين وأثره الحافظ أيضا وهو حسن في شواهد حديث نيمته وفي الباب عن أبي هريرة وتقدم في الفقرة الخامسة يا قبات فقرة فراغرف نبيار الحديث الأول ويأتي أيضا في الثامنة والتاسعة زيد أنا تقول سنترى أن أبادة أن أبادة ويأتي في العاشرة كما زيد أنا قوما زي كما نيمت والسابعة علامة تبقي الموت بداء الولد متوى da ciwon ciki wafi hadisan shi kuma ya zo da hadisai biyu wa man mata fil badni fa huwa shahid duk wanda ya fice da ciwon ciki to shi ma shahidi ne rawahu muslim wa ghairi wa taqaddama bi tamamihi fil khamisa ya gabata a cikakken sa a wato alama ta biyar sannan na biyu ana abdullahi bin yasar qala kuntu jalisan wa sulaiman bin surad wa khalid bin urfuta yace na kasance ni da Sulaiman ibn Surad da Khalid ibn Urfuda fa zakaru anna rajulan tufiya sai suka ba da labarin wani mutum da ya mutu mata bi badani wanda ya mutu da ciwon cikin sa fa idahu ma yastahiya li an yakuna shuhada shuhada a jinazati sai gashi suna fatan ina ma ta halarci wato su zamto sun halarci jinazar sa fa qala aduhu ma lil akhar sai dai yace da ɗaya alam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kin baka ga annabi ya ce man yaqtuluhu badaluhu duwan da sanadiyar cikin sa ya mutu falan yu'azzaba fi qabri ba za a azabtar da shi a cikin qabri ba sanadiyar cikin ciwon cikin sa ya rasu ba za a azabtar da shi ba fa qala al-akhar idan yace bala ai na gani wa fi riwayatin sadaqta fi ta gaskiya ka fada ya tuna ba cewa gaskiya ne a sarajahun nasaiyu nasaiyu ya fitar a mujalladi na daya shafi na ɗari biyu da tamanin da tara wa tirmidhi tirmidhi ya fitar a mujalladi na biyu shafi na ɗari da sittin wa hasanahu ya kuma ce hadisi ne hasan wa ibn hibban fi sahihi raqam hadisi mai lamba ta ɗari bakwai da ashirin da takwas mawari wanda ya dace da imamu da ya dace a dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da takwas wa ahmad da imamu ahmad a mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da sittin da biyu wa sanadu sahih الثالثة والتاسعة علامة تتقوى لتكرى الموت بالغرق والهدم mutuwa da bilgarar bilmiya a ruwa kun ga ai hadisi ake ta bada dalilai wai wal hadami da kuma ruguzowar gida ko katanga ta ruguzowa mutum ko gidan ya ruzo a kansa wa shahidu fi sabilillah da wanda ya shahada aw abwan li qawli sallallahu alaihi wasallam ashhadu khamsa saboda fada annabi alaihi wasallam ke yi dai guda biyar ne al mad'un wanda aka toka a cikin fama kenan wani mafaduni da wanda ya mutu da ciwon ciki wa zahibul adami da wanda rabi ya amsa masa ko gida ko katanga wa shahidu fi sabilillah da wanda ya fita wato yaki dan daukar kalmar Allah kaga da ma'una dan wanda aka doka aka ji ko da a fagen baba ba aka kawai wani ya kaje shi to nan kuma fi sabilillah a fagen baba aka da bukhari mujalladi na shida shafi na talatin da uku zuwa da hudu wa muslim mujalladi na shida shafi na hamsin da ɗaya wa tirmidhi da imamu tirmidhi mujalladi na biyu shafi na ɗari da hamsin da tara wa ahmad imamu ahmad mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da ashirin da biyar zuwa ɗari uku da talatin da uku ɗari biyar da talatin da uku abuwa min hadisi abi hurairah al-ashir alama ta goma mawtil mar'ati fi nifasiha wanda ta mutu a cikin nifasinta ta bi haihu yau amma ba ta shiga ruwa ba sai bayan kwana 22 tana cikin da bayan tunda tana yin jini har kwana 40 dalilin da haihuwa kawai ya zata mutu dalilin haihuwa shine jini ba ta dalilin tunda ta haihu ba ta da lafiya tana asibiti wannan haihuwar yaron su tana cikin matsala to ta yake bi sababi waladi a kaji ba dalilin dan nan nata da hadisi ubada bin sami anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ada abdullahi bin rawaha annabi alaihi salatu wasallam ya je gaida abdullahi da mun rawaha fa ma ta awwada lahu an firashi bi ketara aita naha lahu an firashi bi ketara wato shimfidarsa ba bi ƙetare shimfidar da wato abdullahi dan rawa ya ji a kwanta wa faɗa da sai ce a ta da riman shuhada ummati lokacin baki da lafiya sai ce shin ka san zuwa yake idan al'umma ta ƙalu je ka ce katulul muslim wato shine shahadatu kaje musulmi shahada ne kala sai ce inna shuhada ummati idan laqali in dai iya musulmi a kaje shine kawai shahada ai shuhada ummati sun zama ka aike wanda ya ji shahada al'umma ta ba su da yawa na ba da misali da su cewa a yakin bada da mutum nawa ne kwata kwata ba su kai a girin ba a yakin uhud mutum saba'in ne kaga da kaɗan ne cikin biliyoyin mutane sai ce katulul musulmi shahada ya ce na yarda a kashe musulmi ya yi shahada wa da'unu shahada amma ga dadi ita ma annoba shahada ce wal mar'atu yaqtuluha waladuha jama'a ita ma mace sanadiyar nan da ba wai yaqtuluha ba sanadiyar nan nan na da mutu jama'a yana makalar da shi ne jama'a shahadatin shi ba shahada ne dan wata za ga dan yana ciki take mutuwa ba sai ta haihu ba ya duru ha waladuwa shikenan kuwa sai aka ƙara fasara ba aka ce dan da zai jawo ta bi sararihi ila aljanna tunda yana cikin cikin ta to wannan kun ga akwai akwai wato cibiya da take makalar da shi inda yake cin abinci wannan da ake cewa mabiya da ba hausa ake cewa mabiya to da wannan zai jawo da ne da aljanna Allahu akbar inda na inda ana zuwa daina haihuwa sai dai a hana karanta wayannan hadisan don wasu mata suna jin wayannan hadisan sun san falalar su kuma kwarai kuwa dan ta ga wani iyayen ta mutu da haihuwa ita ma ba zai hana ta haihuwa za ta haihu to saboda haka sai yace akhrajahu ahmad mujalladi na hudu shafi na biyar zuwa na ɗari biyu da wato ɗaya wa darimi darimi shi ma mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da takwas wa tsayalifi shafi na ɗari biyar da tamanin da biyu wa sinadu da ai wala hu fil musnad ya zo a musnad cewa mujalladi na hudu shi kuma kaga wato abuwan nan hadisi mai lamba ta ɗari uku da sha biyar ɗari uku da sha bakwai ɗari uku da ashirin da takwas muna ta cewa shafi wa tarihu ibn atakir tarihu ibn atakir shi ma mujalladi na takwas hadisi mai wannan lambar shi ma ta biyu da ta ɗari hudu kawai kun sa hadisi wani zai a kama abu gari zai a mai mai tashi sau goma babi babi sai ce turukun ukura wata hanyar daban wa fil babi an sabuwa da bin umayya inda darimi wannan sayi mujalladi na daya hadisi mai wannan lambar 289 wa Ahmad shi ma mujalladi na shida hadisi na 200 466 kaga wannan shi kuma shafi kenan zuwa na 465 wa da kuma da bin Amir wa inda Nasa'i shi ma ga ginan wa inda Bukhari fi tarikh qadiyatul gari sai kawo shi akan qadiya ta dilmi a ruwa wa rashid bin ubaydin inda ahmad shi ma mujalladi na uku shafi na 289 rijali hu thiqat dukkan rijal din ingantattu ne wato amintattu an ce in aka ce wane wato thiqat an san me yake nufi wa qala al-munziri fi targhib imam al-munziri ya faɗa a targhib wa tarhib mujalladi na biyu shafi na 201 sanadu hasan wa fihi ziyada وهي في حديث عبادة بن سامت عند الديالي وأحمد وعن عبد الله بن بكر عند الطبراني والجالي والثقات عند الحيثمي وجلد نجر كابينا دري أكدا شا دري أكدا دا وعن جابر بن عتيق ويأتي لفظه في الفقرة الحاجة كنت أقوي عتيق أقوي كما عتيق أقوي مكاري وعلى كاف أقوي مكاري وعلى كاف duk akwai mutum yana karanta hadisai zai ji amma lakabin sai yana abu karfi ne mai kaf din hatik yantacce kenan to sai yace alhadiyatu ashara sai yace wa yati lamzu fil faqrati al atiya zai zuwa faqara mai zuwa alhadiya ashara wa thaniya ashara alama ta goma sha ɗaya da ta sha biyu al mawtu bil harqi mutuwa ta hanyar gobara shi ma shahada wa zatal jambi to abin da malamai suke fassara mana shine wato mutuwa da cutar bulala sai wasu malamai wani malamin mu na tsoro zai je mutuwa da cutar kwidi wani ciwo da yake fitowa mutum kamar bulala a gefen nan wajen rikinsa kamar bulala suna ji yayi mata bulala yawa to wannan cutar ta bulala to shi ma shahada ko kwidi ko bulala Allah Na'am, to kaji dakta yayi ya fito mutane yawanci masu cutar hanta sai fito musu rusulu haka yi da ga wasu in ba a garwa waje a dauka ko aljinu ne ko kaza to wannan cutar ita ma mutuwa da wannan cutar shahada to to sai yace shine zatul jambuti wanda ya mutu da irin wannan cutar a hari a sharu an jabir bin atik marfu'an wa ma ubiba lin nabi marfu'u ajwa da'u sab'atu shahidai bakwai kun ga wannan ana kawo su ba iya kasu ba kenan ba da kulli makalin makali yawa iya lokacin da ya ka faɗi wannan cewa amma za ka iya zuwa tsaro su wanda ba ta kai shi za malami wani malami zai zo ya ba littafi akan jahilai sai ga ya tara ba saba'in saboda gurare daban-daban da annabi ya faɗa an gane kamar yadda ake magana akan kabira ne manya-manyan zunubai aga wani da ya zo sai ya tattara ma guda bakwai iya hadisin nan da ya ka bakwai a gidan ne wuta ba nuri ka sai ya kawo su kawai ya mutu littafi kamar ba ibn hajar ba ibn hajar yana da dan karamin risala da yake da ita akan wannan sannan kuma kai malamin da ya zo ya shamsu dinin zahabi sai alkabair ya sa wani suna ya kasu guda saba'in wani da ya zo sai azzawajin ya kasu guda kudan ɗari bakwai wani kuma da ya zo ce kaga malam duk abin da aka ce ma alama kawai za ka ɗauka banda ɗari bakwai nan duk abin da aka ce Allah yana fushi da mutum in yayi ko za a yi azaba ko haji duka kawai kabira ne wannan ko muna ne kawai duk abin da aka ce za a yi haji ko aka yi tinuwa a kansa ko Allah yana fushi da wanda yi kawai shi ne kabira kaga sai kai kai waye ka je kai majistara ɗinka akai ka tsara lalubo wasu haka ake yi majistara sai ga wani yayi akan wannan kawai yayi an baji da tsora ko masar dinsa akan wannan yayi duk in kana bibiyar littattafan wanda suke jami'ar Madina ko su jami'o'i za ga irin waɗannan abubuwa ake lalubowa to sai ce um alqatlu fi wal qatlu fi sabilillah banda wato yaki a fagen baba sai ce almadu guda bakwai kenan banda wannan kagan ka hada da shi takwas kenan sai ce almadu shahid wanda aka doka shahidi ne wal garaku shahid wanda ya dinne a ruwan shahidi ne wa ta'ibu zatil zambi da ciwon ne bulala ko shahidin shi ma shahidi ne wal mabdulun shahidin wanda ya mutu da ciwon ciki shahidi ne wal haraku shahidin wanda ya gobara ta cinye shi shahidi ne wallazi ya mutu ta hadal hadari wanda ya mutu karkashin rami ya afko masa shahidin shi ma shahidi ne ko jini ya afko masa wal mautu wal mar'atu tamutu bi jum'in shahida da matan da ta mutu da da'a cikin da ita ma shahida ne wata uku ne hudu ne biyar shida bakwai akhrajahu malik malik ya fitar a cikin muwatta dan da ake ma malik kawai muwatta zaka kawo mujalladi na daya wa abu daud shi kuma mujalladi na biyu hadisi ne wannan lambar wannan sai shi ma mujalladi na daya hadisi ne lamba ta 261 wa ibn majah ibn majah mujalladi na biyu 175 zuwa 176 wa ibn hibban fi sahihi ibn hibban a sahiha ta tajima ta kawo hadisi ne lamba ta 1616 bawadi wal hakim shi ma ya kawo mustadrak mujalladi na daya hadisi mai lamba ta 352 wa Ahmad mujalladi na biyar a musnad kenan shi ma 446 wa qala al hakim sahih al isnad wa wafaqa al-dhahabi ma mudabi yayi ma wafaqa walastu ashku fi sihhati matnihi yace ba na kokonto wajen ingancin matanin ba na kokonto akan wannan sai yace li'anna lahu shawahida kathira domin yana da shaidu da yawa taqaddama aksaruha da yawan sun gabata wala wa tabarani tabarani ya wutar hadisi mai lamba ta 1667 min hadisi rabi al-ansari marfu'an bihi nawahu duna zikr al-hadith jira ta tarwaya bi gawo cewa in wani ruwan jini ya afka wa mutum ba ko rabi qala al-munziri wa tabi'ahu al-haythami imam al-munziri da imam al-haythami sai suka ce a mujalladi na biyar hadisi mai lamba ta 300 warwadu muhtajjun bihi fi sahih wanda suke ruwayar ana hujja da su a cikin isnadin sahih kaga ai suna da kaidodin wato cewa kafin hadisi ya zama wato sahihi abu huraira al-mutaqaddim fil khamisa akhrajahu ahmad mujalladi na biyu dari hudu da arba'in da ɗaya zuwa dari hudu da arba'in da biyu wa fihi muhammad bin ishaq wa huwa mudallisun akwai muhammad bin ishaq shi kuma mudallis ne mudallis ne kwangin shi shi ne mai kwangin shi ne kawai da wani ya tsallake can baya kenan ko ok to sai ce warawa tabarani na gurin kalin munziri nan gurin warawa ahmad من حديث عقبة بن عامر مرفوعا بلفظ الميت من ذات الجنب شهيد ko wato mutum ya mutu min zatil jambi da wannan yana daga cikin ma'abota yin wannan bulala ciwon bulala shi ma ke yi kun ga wanda hadisin ai za ka yi dararo mutane wallahi ina ji hadisin kawai ina tuno ke karanta Allah ya jarrabe mu da mutuwar mutane da yawa ta hanyar gobara ko lokacin da mota Allah ku ya gina 2000 nawa sauran nawa aka yi mana mutuwa da yawa elabun ya haini ya haini yanzu ya kamata a ce na unguwan da suke ke wanda wannan lokacin ya ji ga wajen shekara dubu nawa shekara ta dubu ɗaya dubu nawa kawai shekara shekara na ke tambaya اختلفوا اختلفوا يمكن شو تقول الجو؟ mutum nawa suka mutu a unguwar mutum nawa na? kai amma dai ne mamaki gaskiya hajjabar ne amurin cutar da nawa yadda wata yadda ba ka da manjuwa ba sosai cutar da to cutar da to kare shi ya ba da dalili shekara nawa kenan yanzu shekara bakwai Allah ya gafarta mu Allah ya ji mu to sai ce wa sanadu hadan fi shawahi wa qad ja'at hadhihi al-jumla fi ba'd turuq hadith Abi Hurairah al-mutaqaddim wato ja'at hadhihi al-jumla wannan jumla ta zo fi ba abin da rike hadisi abu abi huraira a cikin wani sashi na hanyoyin hadisi abu huraira al-mutaqaddim fil khamisa wanda ya gabata a wato alaba ta biya a karaje wa ahmad ahmad ya fitar a wato a mujalladi na biyu hadisi mai lamba ta 441 zuwa da biyu wa bi muhammad bin ishaq to a wannan ruwayar akwai muhammad bin ishaq shi kuma huwa mudallisu kwangege yana yin kwange wa kada ana ana wuji kuma mudallisin yayi kwange da yake ma aka mudallisan lawani min za iya tuna mu abaiti la haula wala quwwata in za mu za ta wuce abaiti na farko a mudallisi wa ma aka mudallisan lawani je na baku inda za ku daura gaba al awwal iskadu li shaykhi shine amsa to abin da suke yi iskadu li shaykhi wa an sai yankulu amman fawqahu bi anwan shine hausa um man da zibratun dawa kai ba za ka manta ba ka mantuwar to kai an gane ko shi mudallisi yadda yake idan ya zo misali a kan cewa daga gare ni babawo zuwa malam munir zuwa yadda masa injiniya to idan na san cewa babawo yana da matsala idan na zo na san za ku gane sai iska din sa al'awwal kadu da shaykhi wa an kawai zai ji an ana da malamu ne kun fahimta da kyau saboda an san cewa shi wannan yana da matsala yana da matsala ko ta kaza ko ta kaza wanda ba a karɓar hadisi to na san za ku gane kamar yadda na gaya muku malamin mu profesa Ahmad Mutala ya ta zuwa majalisin mu ko idan yanzu a isnadi kana fara karanto isnadi idan ka fara kawowa kana so ka san kyan hadisi kana fara karanto wa isnadi sai ce saboda wani hadisin bai da kyau Allah sai ce ba hadisin ba shi da kyau saboda wani shi wani imamun da da'i da imamu wani da wani da wani sun jarra haji kawai zai wuce gurin shi kenan gaba ɗaya Allah ya mutu wannan baiwar da saboda haka shi mudallifin ya zo kwanye zai ba sai koyi abin da ka gani za ka gane kawai zai baka malamai lafiyayyu alhali cewa shi ba bawo kai tsaye ni ban zauna da malam munir ya koya min karatu ba malami na shi ne babawo sai na tsallake shi na koma kan malamin ka saboda na san shi babawo yana da illa to shi ne matsalar da da jefi kwanje kenan kwanje kenan to haka ce shi ne sai aka gaya ma Muhammad ibn Ishaq yana kwanje shi za da aka zo ko mu daina mutane da kai ko mu daina mutane na ga yadda wasu ne ba jari zo da haka wannan yi ne ba za mu wuce gurin wa huwa mudallisun wa qad ana ana yayi an ana ana fa'ida dai dai ya haddasa shi mudallisi ba a karba hadisi ruwaya ne ya sai an ana an kaza haddasa an ware wannan ba abin da ke dawo da yake ta zuwa ko sauran malamai da ku ji ana haddasa na wani karatu ne wani wani zai ce wuce da Allah a wuce haddasa na a je kan majalisa ina ai karatu ne mai zaman kansa malam karatu ake zuba ma mai zaman kanka saboda wanda suke kwararru suna cikin kawai isnadin suke karantawa shi za a gara ta kawo ma hadisan ai yau an ɗan littattafan kai kawai rijal ɗin za a je a karantawa kawai ta haddace alal akalli ma ka ce takribu ta hadisi takribu ta hadisi kawai idan da ke ne ne ba mu zai shi kadai ka rika karanta rijal a takaice za ka ga tarihi cewa wani yana da matsala ga su nan guda ɗaya ne ya kawo mawu to sai yace wa hadisin jabir bin atiq al-mar'ani ban da hadisin jabir dan atiq wanda ya wuce dazu shine alifa a larabci dazu shine alifa a talisa ashara to alama ta goma sha uku al-mautu bila istilli mutuwa da wata cuta mai alamomi uku a tillu ba za su kawo alamomin sai ku gaya wata cuta ce ga da zo daga bada ali cewa wai wata cuta ce na farko alamar ta akwai tari sunan ciwon kai akwai tari sannan kuma iska yake kuma wato yana wuce ta ana iya ɗauka shi kun fahimta da kyau ko sannan wajen kaji jini na iya fitowa wanda ciwon tarin fuka da ba ku lori shi ke rayuwa ba ta ba ne a wannan to mutuwa da wannan ciwon jima shi ma kula da lafiya ya yi ka san ta da irin yi da wata ba ba ka kan kai ko sai dai larura to sai dai mutuwa da wannan bida istilli da ciwon tarin fuka ta fita da ciwon tarin fuka shi ma shahada bi kauli sallallahu alaihi wa sallam saboda fada annabi alaihi salatu wa sallam yace al-qatl fi sabilillahi shahada yaki wajen daukar kalmar Allah kaje mutum wajen daukar kalmar Allah shahada ne wannan fata'u shahada ba su jinin biki din aiwa su ma suka mutu a wannan yanayin shahada wal haraku da gobara Allah ya jikan mamatan shahadatu shi ma shahada wal gariqu shahada da dilmi a ruwa shahada ce wal tillu mahallin jayi da tarin fuka shahadatu shahada ce wal badan da ciwon wato ciki shahadatu shi ma shahada qala fi majma'i zawaid ya bada majma'i zawaid a wayannan lambobin shi ma ya kawo shi rawahu dabarani fil awsat an salman wa fihi mandal ibn ali wa fihi kalamun kathir wa qad wasiqa ko shi kuma an ce hadisi wato sika ne shine wasiqa قلت ولكن يشهد له حديث راشد بن هبيش الذي سبقت الإشارة إليه حديث راشد بن هبيش yana ba da shi da akai wanda ya gudana wato an yi nuni akan sa a baya fil akhira alama ta goma faƙar zara fi ahmad fi ruwayatin lahu wa tillu ahmad ya karo a ruwayarsa da yake cewa wa tillu da tarin fuka wa rijaluhu muwattaqun mazajensa dukkan su muwattaquna wato ababan amintuwa ne wa sanahu al-munziri kama sabaqa imam al-munziri ya ce hakan ne wa lahu shahidun akhar lil majma'i min hadith ubadah bin salim wa shahidu thalith min hadith aisha inda abi nu'aym bi akhbari asbahan a cikin akhbar na asbahan littafin da mujalladi na daya 217 zuwa 18 al-rabi'atu ashara alama ta goma sha hudu almautu fi sabili difa'i anil mali mutuwa dan kare mutum ya zo kare dukiyarsa a zo za a yi ma kwace garin kare dukiyar ka sai a kashe ka sai ta almuradu gasbu abinda ake nufi kwace a difa ba da kariya gasbu kuma a kuzo kwace ma wasu yi a hadisi yana da hadisai na farko man kutila juna malihi duk wanda aka yi idan ba da dukiya kariya ga dukiyarsa wa fi riwayatin man urida maluhu bi ghairi haqqin duk wanda aka nufaci dukiyarsa ba da da haƙƙi ba fa qatala eh yaki fa kutila aka je fa huwa shahid ya yi shahada kawai mutum yanzu zai ba kwaci dan zaka ji wajina kowa ya kaza kwata garin wannan wajina ne yakin ka dan wani ba kai jira ya ba rauni za ya bar a ce ni kai ka ba ya kamata ba wani ba zai iya wannan karfin halin bai yana ganin gware duk inda zai je a kamar dai waya sallama musu gaskiya a duhu waya dubu bakwai kamar su kawai dubu bakwai gashi ba mu yau kuka ruko ko wannan ne yake ce iya jarin ka kenan to zai kai zai kai zai kai sharaka amma waya dai a bar banza wanda wani ma za a iya kama shi kawai ba su Allah ya kiyaye sai فهو شهيد أخرجه البخاري مجلد نبي التسعين دا أخو ومسلم مجلد نبي ثمانين دا بقوي وأبو داود مجلد نبي قريب بيو دا ثمانين دا بيار والنسائي مجلد نبي قريب سبعين دا أخو والترمذي fasahu ibn maja wa ahmad wannan reference din na da yawa zai cinye mana karatu kullum bi ruwayati thaniya illa al-bukhari wa muslim fajil wato بالأولى وهي رواية للنسائي والترمذي وأحمد كلهم عن عبد الله بن عمرو قبائي سن رواية عبد الله بن عمر إلا ابن ماجه عن عبد الله بن عمر بن ابن ماجه شيء دغ عبد الله بن عمر وفي الباب عن سعيد بن زيد ويأتي في الخامسة عشر عزيز على علامة الشافعية نبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم wani mutum ya zo gura annabi alaihi salatu wasalam fa qala sai yace ya rasulullah ya baki Allah ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali ba ni labari idan wani ya zo yana so ya kwace min dukiya ya zan yi qala sai yace bala tu'ihi malaka annabi yace karka ba shi dukiyar ka qala sai yace ara'aita in qatala qatala ba ni labari idan ya zo zai yake idan ya yake da fa qala sai yace qatilu kai ma ka yake kana zai ce har aita in katala ne to idan ya kashe duka garin ya kasa kana zai ce ba anta shahidun annabi ce kai jihada kana zai ce har aita in katantu ba da labari ni na kashe ki ba kana zai ce huwa jinan ka kashe banza dan wuta ka kashe shi ne hukuncin musulunci ba hukuncin dokar me yake kiransa ba bature ba ba constitution ba wallahi gamu hajir ka kashe banza mutum ya zo kisa zai kake ka karin ka ba da kariya a kan kanka kai ka kake ji to ka kake banza a karaja hu muslim amma bai za a dokar constitution za a ga abun turanci za a kai in kai kake kuma shi kenan mujalladi na daya a muslim ya fi na tamanin da bakwai wa karaja hu nasai wa ahmad min ɗariƙin ukura anhu na uku an mukhari radiyallahu anhu qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo gura annabi alaihi salatu wasallam fa qala fa qala rajulu ya atini fa yuridu mali sai ya bakin Allah mutum ne zai zo guri na yana neman dukiya ta qala sai ya zakirhu billah annabi ya ce to bare ba wa'azi qala sai ya fa illam yadhakkar idan ne bai dau wa'azin ba ba kale zai ce fa ina alaihi min amman haulaka min almuslimin ka nemi agaji ga makotanka wanda suke gefen ga cikin musulmi kale zai ce fa illam yakun hauli ahadun min almuslimin idan duk gaba daya babu kowa a makota da yazo ba da agaji ba kale zai ce fa ina alaihi sultan ka nemi ka nemi agajin hukuma shine sultan hukuma da wata dabara da za ka iya ka kirawo a waya ka kuya a baɗaji ka ce ka kira yan zanda ka ce ba ku gaji an zo su koma gida bani zai ce fa inna asun dadu anni dai da sahabin ya ce to idan hukuma ta yi jinkiri ta ki zuwa ba dan za ka sai bayan gaba komai sai ta zo ko gobara ce yanzu sai an gaba kashi ta zai gari yan kwana kwana wa ajjala alayya kuma ya gaggauta mun yace idan suka yi jinkiri na a annabi ji ne jinkiri suka yi jinkiri idan suka yi jinkiri shi kuma ya gaggauta yana zo kaje ni kala sai annabi yace qatil duna malika ka yaƙe shi don kare dukiyarka kawai a taka kura min jiwa da in akhira haka zan to cikin wanda za su shahada na lahira au tamna amana ka ko ta hana dukiyarka kawai a kare da wannan gayi wa ahmad wa ziyadatu lahu wa sanadu sayyuna la shardil muslim alqalu ta ta'jara ta ta'jara wa sadi ta ta'jara ta ta'jara almautu fi sabilil difa'i an ad-din wato an ad-din mutum wato ya wato ya mutu ko a kashe shi ta hanyar ba da kariya ga addini wa nafsi da ransa wa fi hadisan yana da hadisai biyu ban kutila biyu na mali wa huwa shahidu duk wanda aka yi shi dan ba da kariya ga dukiyar sa ya shahada wa mun kutila biyu na ahli wa huwa shahidu duk wanda aka yi shi dan ba da kariya ga iyalinsa shi ma ya yi shahada wani likita ana faɗa kirkin sa dan kauyukan na gode yan gado ne da waye suka shigo fashi gidansa mutumin kirki duk abin da suka tambaya ya yi wasu yin saranda kawai sai wata yanka budurwa wani daga cikin yan fajin yake da to anan ne zai ce wallahi nan fa daya mutuncin da yake a gaban sa to shine garin ba da kariya wanda suka kashe ya yi shahada yake wallahi wani yi wa sam duk komai da suka tambaya ya ba su waya ya ce gata kuɗi ya ce goyi ba su kaza ya bayar kullum mota gaji kuma bayan wannan za a ci mutuncin da yake nan fa daya yalla da zawa to tanan suka yi mata hada to shine yake cewa man kutila duna dinihi huwa tahid duk wanda aka yi shi dan bara kariya ga addinin sa yayi hada wa man kutila duna dinihi ba huwa tahid wanda aka yi kaje shi ma dan ba da kariya wato duna dinihi dan ba da kariya ga jinin sa ba huwa tahid yayi hada Abu Dawud ya fitar a wannan mujalladi na biyu saboda wannan lambar wannan da wa tirmidhi wa ta'ahu wa ahmad shi ma ga lambar hadisin an sa'id bin zaid wa sanadu sahih nabi mawquti la duna mazlimati fa huwa dai duk wanda aka ce shi dan ba da kariya ga wani abu da aka zalunci yana so ya karba yayi da hada fara da wannan sai shi ma ya fitar da da ya fitar a mujalladi na biyu hadisi ne lambar ta 173 zuwa 74 min hadisi wa ibn muqarrib wa ahmad ahmad ya fitar a musnad hadisi lamba ta dubu biyu da ɗari bakwai da tamanin min hadisi ibn abbas wa isnadu sayyid in kalima min al inqida'i bayna sa'ad idan ya kubuta hadisi ya kubuta da ga cewa hadisi ne muqaddiya bayna bayna sa'ad ibn ibrahim ibn abdurrahman bin awf wa ibn abbas inna kala al ala'i bi jami' al tahfid shadi na ɗari da tamanin an ibn al madini annahu lam yasma adam min as sahaba ibn madini yace bai duk wato daga daga zi wa kowa daga cikin sahabbai ba a kuma hadisin idan aka dallake sahabi hadisi ya zama mursal wa mursal minhu sahabi laqad lakin hadu tariqain yuqawwal akhar sai dai sai ga hanyoyin biyu ya dai na karfafa daya inda shi kada yazo za su yi inganta wa fil awwal lam yuwathiquhu ghayru ibn hibban na farkon ko ba wanda yake hadisi ne sai ibn ibn hibban a tabi'a ajara ta goma sha bakwai ta goma sha bakwai idan za mu yi zafi mai zuwa za mu yi haƙura nan eh sai mu ƙara zariya ta fi na biyu kenan sai mu haƙura nan mu ƙara zari da ya babu sana'un na fi alal mai sai mu tsaya nan sannan mu dora da ya fita ba ina ga mu tsaya nan saboda awa ɗaya mu ta cika muna kuma rikori abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana ta goma sha bakwai za mu tafi insha Allah ta'ala amin ma aka wai yake kamar mata waɗanda waje aure ba ke samun juna biyu tambaya ce da kyau kuma samun juna biyu sai su zo garin haihuwa su mutu sun faɗuwa nan ko ba su faɗa ba wannan tambayar mu ya kamata ne tambayar ta yi kyau wallahi idan suna cikin mai dalili in ba ta cikin mai dalili mai dalili ku kyale shi ma ai na da ra'ayi ba faɗa mai dalili ai wannan bayani kake da baki me kasafin su ya cire su ba a cire mutum daga umumi ke da dalili yanzu misali zan ba mutum ne ya zo yana sallah kawai a kusa da a na kusa da shi kawai sai sa sai sa ta mawaya ya sa yi masa sata ya sa ta masa waya sallar ta yi ko wata yawa me yasa ta yi sata bai kuma sata halalci sata da ban sallah da ban tana ci me yasa saboda umumin hadisin kawai ya ga aji a dawo hamsa ko to me ya cire idan matar kafiri ba za ƙara wani matar kafiri ita ma ta mutu a wani ne tana ciki me yasa ita da ba cire da babu imani amma wannan malam Muhammad ya ce tana ciki saboda umumi amma kai yanzu kai muke gun bai zuwa sati mai na inna la da ala dayyibun la yaqbalu illa dayyiban me alaka hadisin da wannan gurin sati mai zuwa ka dai ka dubu kai muka ba aiki kuma kar ka ki zuwa ya sunanka Idris malai Idris muna jiran ka ranar ranar rana ya cewa nan gurin zaka zauna dan za mu tambaye ka me dalilin ka hafi burana ko kuncin zai amma tambaya ce mai kyau na'am ba ta ciki to kai ma kun zama biyu to ai zira wannan nan ne gudun yauwa kuma ka an gaya ba ba musulmi ba ne a amsa ba da wuta ba wai ya baka kariya kariya ba sai ba jira da ai ba musulmi ba ne muna bin ku baki ku biyu kuna su Allah a baka fita ba Allah ya yarda da mu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع أسرارك يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم خذ لا تجدنا الى العديد ولا تجدنا الى انفسنا لا تدعين او اقل من ذلك مجلس المتقين وما يكون الى كل تارة أتاك الأكتوبر كلها تريمية تأجيرا ترى قوة أكتوبر تريمية ثمانين شاشي لقوة أكتوبر يوكي لن تريمية ثمانين takarar jori ne ko? Dari wajen zaure na yau da yau. اللهم كنا بيدنا الى العزيز ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين او اقل من ذلك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ان شاء الله تعالى في ثلاثين ثلاثين الوجه السعيد ولا